فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكذركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين صدق الله العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا نعم
والصلاة والسلام على الهادي المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل الأقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Oke. Yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda cikin yardarsa da amincewarsa da ganin damarsa ya hada fuskokinmu masu albarka a wannan yammaci mai albarka na lahadi biyu ga watan safar hijiriya ta annabi Muhammad صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara 1447 نعم wanda ya daidai da 27 ga watan bakwai miladiyar haihuwar annabi isa ibn maryama in sahha 2025 yau kuma cikin yardar Allah subhanahu wata'ala ga mu a masallacin garkan magajin rafin gwandu da ke wannan anguwa ta gosulo Allah ka raba mu da gosulo a lahira a cikin wannan gari na birnin kebbi herkwatan mulki na jihar kebbi a cikin wannan ƙasa mai albarka ta Najeriya a cikin wannan duniya ta Allah subhanahu wa ta'ala inda muka saba haɗuwa don tunasar da junanmu abinda zai amfane mu duniyarmu da lahirarmu نعم Allah ka ba mu ikon faɗin daidai آمين Allah ka ba mu ikon sauraron daidai Ubangiji ka tashe mu a daidai muna aikata daidai Allah ka ɗauki rayuwarmu muna ‘yan daidai Ubangiji kai mana hisabin daidai Allah kai mana tukwici da gidan daidai mu zauna a daidai muna hirar daidai domin mun haɗu da daidai alaramma wa mata sha'una illa ayyasha وما Allah تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين subhanahu wa ta'ala ya ce wa mata sha'una duk abin da Allah ya so duk abin da ka so ni da kai da mu da ku wallahi bai yiwa illa ayya sha Allahu sai abin da Allah ya so نعم rabbul alamin ubangijin halittu ubangijin talakai gaba daya Allah shine shaida alaran ma shi ma shaida ne نعم malam usman bena shaida ne malam jamilu shaida ne dukkan mu ba wanda ya san za a yi wannan wa'azin الله يسلمك
wala ko da rana za ta faɗi ba san da wa'azin nan ba ni ne na kalli man jamilu da malam usman bena na ce yanzu tun da allah ya ƙaddara sai mun ƙara kwana tufa a ƙirƙiri wa'azi shararrab sai wani rabu da abubakar ya ce yana da masallacin da za a to ashe nan ne allah ya ƙaddara za mu yi wannan wa'azi muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya albarkaci rayuwarmu da abin da za mu faɗi آمين آمين akwai wata aya a kanta za mu yi wa'azi yau in Allah ya ba mu aran lokaci da dama da ni mai magana da wasu daga cikinmu mun nisanta da alkur'ani wani mu'amalarsa da alkur'ani daga ramadana ne zuwa ramadana idan ramadana ta tafi shi ke nan bai bai ba shi ba alkur'ani ba alkur'ani ba shi to shi yasa ake ta samun damuwa ake ta shiga matsaloli abubuwa ke cakudewa suke cikurkude ma al'umma su rasa gane gabansu ballantana bayansu annabi muhammad ya kai ƙarar wasu kar in shiga cikin wanda annabi ya kai ƙara kar ka shiga kar mu shiga kar ku shiga duk wanda ya shiga sahun waɗanda annabi ya kai ƙararsu wurin allah ya samu matsala وقال الرسول يا ربي وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال الرسول النبي صلى الله عليه وسلم يتي يا رب يا أبنججنا إن قومي للي وسدك تشمتانينا اتخذوا هذا القرآن مهجورا سرق القرآن أبن قورة شيوا الإمام ابن القيم الجوزي رحمة الله عليه ينا شيوا sun ƙaurace ma alƙur'ani da abubuwa kamar haka sun saurarensa akwai wanda wayarsa gaba ɗaya babu alƙur'ani gidan rediyo da ya kamo ya ji an sa karatun ƙur'ani ya kashe tibinsa ba alƙur'ani ofis ɗinsa ba alƙur'ani gidansa ba alƙur'ani motarsa ba alƙur'ani alaƙa shi da alƙur'ani in ya bi jam'i a sallah wannan kuma ɗabi'a arna ce لا تسمعوا لهذا وقال القرآن الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون وقال الذين كفروا كفري sun dora da cewa la tasma'u li hadha alquran kada ku yi sauraro ga wannan alqurani in ana karanta alqurani ku yi ta kururuwa walghaw fihi la'allakum taglibuna ku yi ta kururuwa tabbas za ku samu rinjayi abu na biyu hajrul istishfa'u bihi fi amradil qulub sun kaurace ma alqurani wurin magungunan cututtukan zuciya na rantse da Allah na rantse da Allah akwai cutar da general hospital na birnin kebbi wallahi babu likitan da ya isa ya warkar da kai sai alkur'ani wallahi akwai cutar da ma duk magungunan da ke jihar kebbi wallahi in za ka shanye su ba su isa su warkar maka da wannan cutar ba sai me sai alkur'ani kuma kun san su yanzu wani likita ne kwararre a jihar kebbi in mun tashi karatun nan kudan gaini in gaishe wanda yake tiyatar munafurci ku gaya min likitan munafukai yanzu duk girman kebbi headquarter mulki ta jihar kebbi birnin kebbi babu wani kwararren likita da ke maganin munafurci kamar ƙur'ani fa yanzu don Allah duk cabi babu maganin hasada ba wata kwaya da ake sha dan rabu da ita sai ku dan san mun nima in tafi da ita Kaduna shi yasa malamai suke cewa akwai wasu ayoyi ana kiran su ayatu shifa guda shida ne a cikin alkur'ani duk wanda yake karanta su yake karanta alkur'ani ya san waɗannan ayoyin karatun alkur'ani yana warkar da mutum daga cutar hassada karatun alkur'ani yana warkar da mutum daga cutar munafurci karatun alkur'ani yana warkar da mutum daga cuta ta mugunta kun san babban abin da ke damu muke nan a najeriya munafurci hassada mugunta in ka je abuja haka ake fama da ita in ka zo birnin kebbi matsalar kenan can kaduna ma abinda muke fama da shi kenan makwabtanku sokoto suna fama da ita su ma makwabtansu zamfara haka kaɗan gusa katsina haka a kano haka jigawa haka gombe adamawa borno taraba duk matsalar kenan kuma duk ran da ba a rabu da su ba to ana cikin masifa ana cikin bala'i Allah madaukacin sarki ya kare mu Allah madaukacin sarki ya tsare mu Allah ramma subhanahu wa ta'ala yana cewa wa nunazzilu min alqur'ani وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين wala yazidu ولا zalimin.
يزيد الظالمين إلا خسارا Allah ya ce wani nazzilu min alqur'ani muna sassaukarwa cikin wannan alqur'anin ma huwa shifa'u abin da yake waraka wa rahmatul lil mu'minina da rahama ga masu imani Allahumma ja'alna minhu wa la yazidu zalimina illa khasara babu abinda qur'ani yake karawa azzalimai sai tabewa sai me sai hasara ya ayyuhan nasu qad ja'atkum يا mu'izatun min أيها rabbikum الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس الله يتياكو متاني قد جاءتكم موعظة من ربكم حقيقة وازي يازو مكو دقا قرون أبنججو وشفاء لما في الصدور دوركا دنگني دا چوتتكا زوتيا وشفاء لما في الصدور وهدى دا شريا ورحمة درامة للمؤمنين كما سيماني شيني دا القرآن دا الله يتيقل هو للذين آمنوا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء هدى وشفاء قل يا musu huwa lillazina amanu qur'ani ga masu imani hudan shiriya ne wa shifa kuma waraka ne to shine da aka bar malamai da yunwa aka bar malamai da talauci makaɗi mawaƙi zai zo ya zagi ubanka ya zagi uwarka ya zagi kakanka ka ɗau kuɗi ka bashi amma ana baƙin ciki da almajirai ana baƙin ciki da malamai saboda baƙar hassada ba a taimakonsu su kuma sai Allah ya kawo musu hikima duk hanyar da za su yi su ci su ƙoshi to su sun sani da suka ga za su mutu shine aka ƙirƙiri rubutun sha yunwa ce ta kawo shi wallahi ba ayar da Allah ya ce a rubuta a sha inda ya ta rama mai Allah ya ce bai ce komai ba? kun san lokacin da ake bukutarin boko haram ana tsakiyar tafsiri sai bom ya tashi ashe alaran ma ya ji mai fassara fa ya ji bom ya tashi wai ya ce wa alaran ma gaba sai mai Allah ya ce ya ce bai ce komai ba Allah ka gafarta mana al'imam ibn al-qayyim al-jauzi ya ce an ƙaurace ma alƙur'ani wurin tadabburi da ayoyinsa a da idan aka karanta ayar azaba wani sai ya yi wata guda yana istighfari a da idan aka karanta ayar rahama wani sai ya wata guda yana aikin alkhairi saboda tadabburi da ayoyin alƙur'ani to yanzu sai ka karanta ayar alƙur'ani a ce talauci bai shigo gari ba to shine Allah madaukakin sarki yake cewa afala yatadabbaruna alqur'ana أفلا يتدبرون القرآن am ala أم qulubin على قلوب أقفالها Allah yace afala yatadabbaruna alqur'an yanzu mu al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba za mu dinga tadabburi da alqur'ani ba am ala qulubin aqfaluha ko su ba kulle aka sa aka kulle zukatan ku ne ya kara cewa afala yatadabbaruna alqur'ana أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا afala ya tadabbaru na alƙur'ana yanzu ‘yan uwa ba za mu dinga tadabburi da zancen Allah alƙur'ani ba walau kana min inda gairin la da wani Allah ne ya zo da wannan alƙur'anin ko daga gurin wani Allah aka samo shi ba Allah ne ya saukar da shi ba la wajadu fi khitilafan kathira da an samu sabani mai yawa a cikin sa shi yasa shi alƙur'ani babu old testament babu new testament ba tsohon alkawari ba sau shi ne dai alƙur'anin nan Allah ya kuma cewa afalam yadda barul ƙaula أولم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولون Allah ya ce afalam yadda barul ƙaul yanzu ba za mu dinga tadabburin zancen Allah alƙur'ani ba am ja'ahum ma lam yati aba'ahum al-awwalin shin ko ya zo mana ne abin da bai je ubanninmu na farko ba alaramma kitabun anzalnahu ilayka mubarakun كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليذكر أولو الألباب kitabun wannan alkur'ani wani irin littafi ne nan zallahu ilayka mubarakun Allah ce mun saukar da shi gare ka mai albarka liyadabbaru ayatihi dan ai tadabburin ayoyinsa wal yadhakkara ulul albab kuma dan ma abota hankulla su wasu da abin da ke cike shi wannan al'umma sun kaurace ma alkur'ani wurin koyansa da wurin karantar da shi sun kaurace wurin koyansa yanzu daidai a gida in aka ga yaro ya mai da hankali wurin haddan alkur'ani sai kaga har izgili ake masa ya ustaz kusa akwai bambanci tsakanin ustaz da ustaz shi ustazu mai zayun irin rikakkun kwado din nan su ne ustazu wanda in damuna ce damuna za ka ji suna turancin da ba a fahimta haka kawai he wani kwado ka ji ya ce right he wani ya ce all right right sun dinga all right ke na har sai gari ya waye to su ake kira ustazu Allah ka tausaya mana wallahi yan uwa babu wata riba a duniya da ta wuce karatun alkur'ani innal ladhina yatluna kitaballahi إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله Mhm.
إنه غفور شكور Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Innan lazina ya ci luna kitaban lahi, lalle waɗanda suke karanta littafin Allah al'ur'ani, wa ƙamus sala suke tsayar da sallah, wa an faƙo min mara zaƙanahun sirra wa alaniya suke ciyar daga abin da muka azarta su bayyana da ɓoye, yarjuna tijalatan lantabo. Allah ya ce, ana musu fatan kasuwancin da ba faɗuwa a cikinsa. duk waɗanda suka riƙe alƙur'ani ƙanƙan jam-jam to sun kama kasuwancin da ba faɗuwa a cikinsu shi yasa kullum nake buga wannan misali kai ga ka a birnin cari gidan babanku mamaku na raye kana da ɗaki sanda ka ga dama ka buɗe sanda ka ga dama ka rufe a dafa abinci a gida in bai ma baka ice ka fita waje ka siyo wanda ranka yake so sai kaga in kwallara ta zo kai ne za ka fara mai kaga almajiran anguwanku wani ya ci koro ba da babban mangwaro ya shaye tatul kuma ya riga ka tashi sallah asubahi lafiya kalau ba komai bane sirrin karatun mai karatun alkur'ani duk mutumin da ya sa karatun alkur'ani a gaba to duk abin da ya nema Allah maɗaukacin sarki zai masa kowaye shi innal ladhina yatluna kitaballahi lalle wadanda suke karanta littafin Allah alqur'ani wa aqamus sala suka tsayar da sallah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya suka ciyar daga abin da muka azurta su bayyana da boye yarjuna tijaratan lan tabur ana musu fatan kasuwancin da ba faduwa a cikin sa liwafiyahum ujurahum dan Allah ya cika musu ladaddakin su wa yazidahum min fadli kuma ya kara musu daga falalarsa innahu ghafurun Allah mai gafara ne shakurun Allah godadde hadisi ya tabbata daga abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama masalul mu'min alladhi yaqra'u al-qur'ana masalu uturajja riwaha dayyibun wa damuha dayyibun masalul mu'min alladhi la yaqra'u al-qur'ana masalu tamr la riha lahu wa damuhu hulwun wa masalul munafiq alladhi yaqra'u al-qur'ana masalu rayhana ريوها طيب ودامها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل هنزلة لا ريح لها ودامها مر النبي محمد yace misalin muminin da ke karanta alkur'ani kamar misalin abarba ne inda kana karanta alkur'ani to kai kamar abarba ne ƙanshin ta daɗi ɗanɗanan ta daɗi misalin mumini ga kade da imani yadda wasu dai gaje imanin dai amma la yaqra'una alqur'ana ba sa karanta alqur'ani to misalin ku kamar sal tamr kamar misalin dabino ne la riha lahu dabino bai da kanshi amma wa damuhu hulun dandanin sa mai zaki ne akwai dai zakin imani amma ba kanshi to haka wanda bai karanta qur'ani yake wa masalul munafiqin alladhi yaqra'u alquran misalin munafikin da ke karanta alqur'ani masalur raihan kaman misalin turare ne liwa hadan yibun kanshin turare da dadi amma wa damuhu murrun dandanan sa daci duk kanshin turare ba wanda ya taba sha ko akwai a ina da dan ragowa sai in baka ka kurba wa masalul munafiqin alladhi la yaqra'u alquran misalin munafikin da bai karanta alkur'ani masalu hanzala kamar misalin guna ne kuma nan haka kuke jiranta ko eh kamar misalin duma cin da a cabi nake kunan duma kuke ce mata ko mu kuma guna ba ta da ƙanshi ga ɗan karen ɗacin masifa to haka munafikin da bai karanta alkur'ani yake subhanallah ya ku bayin Allah ka ganka kana karanta alkur'ani fa zabin Allah ne duk wanda kaga yana karanta qur'ani yana koyan haddan alkur'ani yana kokarin haddace alkur'ani yana koyan karatun alkur'ani yana kokari wurin karanta alkur'ani to wannan zababban Allah ne duk wanda Allah bai zaba ba wallahi ba zai karanta ba summa aurasna alkitaban ladhi ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ya kuke alaramma ومنهم ظالم لنفسه Allah ya sa baka cikin su ومنهم مقتصد mu kenan ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله sai Allah ya ce ذلك هو الفضل الكبير jannatu adnin جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا bayan nan ولباسهم فيها حرير me za mu ce a aljanna wa qalu وقالوا alhamdulillah الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن inna rabbana إن ربنا لغفور شكور allazi ahallana daral الذي muqama أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب wallahi duk wanda bai haddace alqur'ani ba bai more ba. wallahi duk wanda bai haddace alqur'ani ba bai more ba kai alaran ma Allah ya gafarta wa mu baban ku Allah ya sa yana aljanna tare da baban mu kuma hadda baban ku wallahi mahaifiyarka ta sa alfi wa arama Allah ya ce summa awrasna alkitaba allazi nasqafaina min ibadina sa'an nan muka gadar da littafin muga bayinmu waɗanda muka zaɓa an rama wata ran kai kana tafiya ga katar da tafiya saboda kai zaɓaɓɓen Allah ne to ƙauran gwanduma ya bubuɗa balla sana'a ramma shi fa jama'a ne suka zaɓe kai wa ya zaɓe ka ka bubuɗa a ramma Allah ne jama'a wa ya zaɓar yanzu Allah ya zaɓe ka kai shiru amma buɗawa ta tawali'u za ka yi ara Gaskiya ne, ka ƙanƙan da kanka gurin Allah subhanahu wa ta'ala gaskiya ne.
to su ma ma- masu ƙur'anin sai Allah ya ce minhum zalimun li nafsi akwai masu zaluntar kawunan su da ƙur'anin zai cuce ka yi da ƙur'anin zai cuce ka Allah ya sa ba mu cikin su wa minhum buqutu sidr a cikin su akwai tsaka tsaki mu kenan jama'a akwai wanda yake 100 bisa 100 a idan da shi da Allah ya dan tashi ya nuna mana kansa wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah akwai masu tsere wurin aikin alkhairi da izinin Allah sai Allah ce zalikul fadl kabir wannan falala ce wacce take mai girma jannatu adani yadkhulunaha gidan aljannar zamani za ku shiga Allah ya sada mu ciki Amin.
yuhallawna fiha Min asawir.
min asawira min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir ana musu kwalliya da awarwaro na zabar daju da yakutu da zinare da azurfa kuma tufafinsu a gidan aljanna shine alharir Allahu akbar
to dama in aljanna in mun shiga aljanna Allah ya sa da mu ciki akwai godiya guda uku duk wanda Allah ya tsallakar da shi daga shiga wuta ya gaishe aljanna wa qala alhamdulillahi allazi azhaba anna alhazan zai ce godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tafiyar mana da damuwa da bakin ciki ka san shi Allah ba yanda za a yanda muke haka ya shigar da mu aljanna ka san akwai wanda shi yanzu ba mai hana shi bacci sai Allah ramma dan me Allah zai bashi qur'ani shi kuma nashi basifar da ya dora kansa ke yana kullace da alaran ma a zuciyarsa to kaga wannan ba zai shiga aljanna a haka ba dole sai an wanke zuciyarsa tas wa naza'na ma fi sudurihim wa naza'na ma fi sudurihim min dhillin tajri min tahtihim al-anhar wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha وما كنا لنعتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل لقد ربنا جاءت بالحق رسل ربنا بالحق مهم.
ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون subhanahu wa ta'ala cewa na za'ana ma fi sudurihim min gil za mu cire a cikin kirazansu na kulli da hammu da gammu da karbu da makati da huzunu da nukuru da tukuru da diku da sai an cire masu kafin ka shiga gidan aljanna ba wanda zai shiga aljanna yana ja koshin wani ba wanda zai shiga aljanna da kullin wani ba wanda zai shiga aljanna yana hasadar wani babu wanda ya isa ya shiga aljanna da kiyayya tsakaninsa da wani to bayan mun shiga aljanna wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha godiya ta bi kenan zamu ce godiya ta tabbata ga Allah wanda ya shirye da mu wannan gidan aljanna wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah ai ba mu zamo shiryayyu ba sai da Allah ya shirye da mu laqad ja'at rusul rabbina bil haqq haqiqa manzannin ubangiji sun zo da hujjoji bayyanannu na gaskiya wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun Allahu akbar godiya ta uku ka san hadisi ya tabbata daga annabi muhammad ba wanda ya isa ya shiga aljanna a cikin mukwace sai ya yi ƙauyanci kowa ya kai duk ka gama yawon duniyanka ba ƙauye ne kai ƙauye kake zuwa birnin na lahira shi ne gidan aljanna wasu fa gashi Allah ya ce su tawo aljanna amma a kofar gida za su kare kauyancinsu kuma kauyancin ba irin na duniya ba na karanta wani asari akwai wanda da ya kalli kofar gidan aljanna ya ce kai kai kai kai kai kai haka kofar aljanna take to idan ya dinga kallanta ba zai kimta ido ba sai bayan shekara 70 ai kauyanci ya kai kauyanci matan aljanna na can na jiran mu muna nan muna ta buga ƙauyanci Allah ya sata mu ciki to matan aljanna sai kaga sun fito na waje na wallahi tallahi sai ka ji mata na na abubakar salihu na ce na'am ya baka shigo ba in ce ku kuma suwaye ku a ya kamata mu san ko suwaye ko wallahi da aya alkur'ani za su ba mu amsa duk wanda matacci ta gidan aljanna ta tambaye kamar ni abubakar salihu ya baka shigo ba sai ce suwaye ku sai su ce mu ne falata alamu nafsun فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء.
جزاء بما كانوا يعملون sai su ba mu amsa ai mu ne fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun ai mu ne rai bata san me aka boye mata ba na sanyin idanu ai su ne sanyin idanu shi yasa wanda bai aure ba malam kana cikin bala'i duk wanda bai aure ba yana cikin masifa da kaji ana roƙon Allah ya kawo yaƙi suwaye da kaji ana fatan ai tashin alkiyama juma'a mai zuwa suwaye ko mai mata ne to bai zaune lafiya da iyalinsa Allah ka tausaya mana to bayan mun shiga gidan aljanna to zami wa Allah godiya ta uku wa qalu alhamdulillahi allazi sadaqana wa qalu alhamdulillahi allazi sadaqana wa adahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u min al-jannati haythu nasha haka zamu baza ka wa fasu ni'ma ajrul akhirah Allah subhanahu wata'ala yace yan aljanna zamu yi godiya ta uku ba ana tunanin wasu na baza capacity nan duniya ba duk ƙarya ne baza capacity sai lahira wallahi kai jama'a albishirinku albishirinku akwai baza capacity a gidan aljanna arama za mu bararraje za mu baza capacity mu a cikin gidan aljanna wa ƙali alhamdulillah za mu ce godiya ta tabbata ga Allah allazi sadaqna wa'adahu wanda ya gazgata mana alƙawarinsa wa aurasna larda ya gadar mana da ƙasa na tabawwa'u min aljannati haythu nasha za mu baza capacity a gidan aljanna yanda muke so inji Allah subhanahu wata'ala amma fa ba a samun wannan sai ta dalilin aiki shi yasa Allah ya ce fa ni'ima ajrul amilina madalla da sakamakon masu aiki wasu masu aikin su ne masu karanta alkur'ani min fada'ilil qur'an yan uwa yana daga cikin falalar karatun alkur'ani qala umar radiyallahu anhu sayyidina umar dan khattab ya dar Allah ta tabbata a gare shi yace ama inna bi inna nabiyakum sallallahu alaihi wa sallam qad qala ashe annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama haƙiƙa manzan Allah ya ce, Inna Allah ya rufau bi hadal kitabi a ƙuwaman, Allah zai daga wannan zai daga darajar wasu mutane da wannan littafi, waya daubi la'akhirin, kuma Allah zai ƙasƙantar da wasu mutane da wannan alƙur'ani. Ya rufau bi hadal kitabi, ai, Allah zai daga darajar wasu mutane da wannan alƙur'ani, bi ƙira'atihi da karanta alƙur'ani, wal amalu bihi da yin aiki da shi. waya dau bil akharin Allah zai kaskantar da wasu mutane da wannan alqur'ani ay al-iradu anhu wadanda suka kauda kai suka bar wannan alqur'ani wa tarkul amali bi maqtadahu suka bar aiki da abin da qur'ani ya hukunta Allah zai kaskantar da su ya ku bayin Allah hadisi ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabi yana cewa iqra'ul qur'ana fa innahu yati yawmal qiyamati shafi'an li ashabihi annabi ya ce ku karanta alƙur'ani alƙur'ani zai ceci masu karanta shi hadisin yana nan cikin sayihu muslim ya ku bayan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna lillahi ta'ala ahalain Allah mai girma da ɗaukaka yana da mutanensa minan nasi daga cikin mutane ƙalu ya rasulallah sabai suka ce ya ma'aikin Allah manhum suwaye mutanen Allah ƙala sai manzan Allah ce hum ahalul lahi su ne mutanen Allah ahalul ƙur'ani ma'abuta al-ƙur'ani ahalul lahi wa khasati mutanen Allah keɓantattu zaɓaɓɓun Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka sanya mu daga cikinsu hadisin yana cikin sayul jami' hadisi na 2165 hadisi ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sahibul qur'an duk wanda yake ma'abocin alƙur'ani yalbisu hullatul karama za a masa tufafi za a yi masa ado da tufafi na karamci watajul karama da wata irin hula ta kambi na zinare na karamci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ji usahibul ƙur'ani yau malƙiyama za a zo da mahaddata alƙur'ani wanda ya dace alkur'ani ranar tashin alkiyama fa yaqulu Allahu tabaaraka wa ta'ala Allah mai girma da daukaka zai ce ya rabbi hulli ya ubangiji a cancaba masa ado ai masa kulliya fa yalbasu tajil karama za a sa mishi kambi na zinare summa yaqulu ya rab sannan zai ce ya ubangiji zidhu ka kara masa fa yalbisu hullatul karama sai kuma a samu shi tubabi na karamci sun mai kuli ya rab ya ubangiji arda anhu fayuqalu iqra warqi ويزاد بكل آية حسنة الله زي تشي دشي يا كرنت القرآن يا ريرا القرآن غرغدان آية دي تسيا غرغدان مسaukin shi a gidan aljanna ya ku bayin Allah mu karanta alqur'ani ya ku bayin Allah mu koyi karatun alqur'ani ya ku bayin Allah mu sanar da ƴaƴan mu alqur'ani mu yi duk abin da zamu ƴaƴan mu su samu haddan alqur'ani bi duk abin da zami ƴaƴanmu su samu hajjan alƙur'ani ya zo a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man qara harfan min kitabillah duk wanda ya karanta harafi ɗaya daga cikin alƙur'ani falahu hasana yana da lada wal hasanatu bi asharati amsalha kowane lada ɗaya kuma za a ninka masa goma fala aqulu alif lam mim harfu ba wai ka ce alif lam mim ka faɗi harafi ba walakin alifun harfun idan ka ce alifun lada goma lamun lada goma mimun lada goma kaga alif lamim ka samu lada talatin bismillah muna da harufa nawa ne goma sha tara ka ce bismillahir rahmanir rahim kana da lada 190 ba maganin kabara ba ne kan ka kwanta karanta ayoyi dubu ai ba maganin kabara ba ne ka karanta ayoyi dubu kafin ka kwanta kun mutane ne ke ganin kamar da wahala akwai wanda sai ya yi chatin awa uku awa hudu kafin ya kwanta kuma wallahi da natsuwa za ka karanta ayoyi dubu a cikin awa uku amma sakaci ya samu wasu ya ku bayan Allah ikramu hamilul qur'an min ijlalillahi ta'ala girmama mahaddacin alqur'ani yana daga cikin girmama Allah mai girma da ɗaukaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna min ijlalillahi ikramu zushaiba yana daga cikin girmama Allah shine karrama ma'abocin furfura wa hamilul qur'an da mahaddacin alqur'ani gairul galifi wal jafi anhu wa ikramu zu sultanin muqsid da girmama shugaba adali mai adalci in ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam hadisi ya tabbata annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce la hasada illa fis sanataini babu hasada sai ga mutane biyu rajulun atahu Allahul Qur'an fa huwa yatluhu ana al-layli wa ana an-nahar mutumin da Allah ba shi hadan al-Qur'ani yana karanta shi dare da yini yana aiki da shi sai ya gamu da mahasada an ce wani alaramma ne ya samu ƙura'ani ya dawo anguwarsu wani na bakin ciki ya ce mashi alaramma wai kawai ya ce mai aramma shi ne yake ji kamar zai mutu rannan da ya daure ya same shi ya ce kai banda aramma ba wani suna ne ya ce akwai sunaye amma dai barin gaya maka mafi sauƙi ciki akan kira ni da amabaran mu amran fa inna mubrimu ne ce to ce ma alaraman mana kawai in huta Allah ka tausaya mana wallahi shine kowace irin larura ta samu mutum inda ka haddace ka haddace in baka iya ba baka iya ba za ka samu mahaddacin alkur'ani ya samu matsala na tabuwar hankali amma sai ka samu ƙur'ani shi na nan dai ɗanku ne wanda ba su wani bawan Allah da Allah ya jarabai da rashin lafiya ba yana karanta suratu yusufa yana na ana ɗora shi a waya za ku ga ya durkusa yana karanta suratu yusufa mala yadda ka san an ramma da yake da lafiya to ƙur'ani ne kaɗai yake da wannan karama an samu wani shi ma wanda ya samu taɓa hankali da rabin taɓar ya yake yawo irin taɓar nan da ta kare da kun haɗu zai yanko aya ta inda Allah ya taimaka haukar a aya ɗaya ta tsaya da duk inda ya ga dama jawowa yake yi ai da an samu karyayyu da yawa to sai Allah ya jarrabe mu a aya ɗaya tsaya da kun haɗu sai ya ce sayi zamul jam'u idan ka ce wai walluna dubur ya ce shege ya yi karatu zo ka wuce Allah ka gafarta bada kowa sai da ya dace aya duk wanda ka gani sai ka je na tunamin ayan nan sai ka ji ana sayu zabul jaw yace me gaba wai walluna dubur Allah ka tausaya mana mutum na biyu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce wa rajulun atahu Allahu mala da mutumin da Allah ba shi dukiya huwa yin fiƙuhu ana allail wa ana annahar yana ciyar da dukiyarsa dare da yin hadisi ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam hadisin ummuna Aisha radiyallahu anha an annabi sallallahu Alaihi wasallam qala masalul ladhi yaqra'u al-qur'ana misalin wanda ke karanta al-qur'ani وهو حافظ له yana mai haddata alƙur'anin ko ayoyin da yake karantawa ma safratul kiramil barara sai tashin alƙiyama zai tashi a saho wasu mala'iku masu karamci kubutattu wa masalul ladhi yaqra'u alqur'ana misalin wanda ke karanta alqur'ani wa huwa yata'ahaduhu yana iya kokarin sa wa huwa alaihi shadidun falahu ajran shi qur'anin ya tsananta gare shi to shi lada biyu ga ladan karantawa ga ladan kokarin karantawa in ji manzan Allah kai annabi sallallahu alaihi wasallam dai bai tsaya nan ba yace khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu mafi alkhairin cikin ku shine wanda ya koyi karatun alqur'ani yake koyar da shi to shine mafi alkhairi hadisi ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace iqra'ul qur'ana ku karanta alqur'ani fa innahu yati yawmul qiyamati shafi'an li ashabi qur'ani zai zo yana mai ceto ga masu karanta shi ranar tashin alkiyama shi yasa Allah yake cewa inna hadhal qur'ana yahdi lil lati hiya inna hadhal qur'ana yahdi lil lati hiya aqwam ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
قال سهل التستوري سهل التستوري يناتوا علامة حب الله يحب القرآن علامة سن الله شيني كجكنا سن القرآن قال أبو سعيد أبو سعيد يناتوا من أحب الله أحب كلامه دون دكي سن الله ينا سن مغانر الله ولم يشبع min tilawati kuma bai koshi daga mai tilawarsa ya ku bayan Allah al'imam ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi yana cewa man ƙara alaihi al-ƙur'an falyakadir nafsahu ka anna ma ya smauhu min Allah yi khatibuhu bihi fai za a salalahu zalika sima al'imam ibn al-qayyim yana cewa man ƙuri'a alaihi al-ƙur'an duk wanda aka karanta masa alkur'ani fal yaqdir nafsahu ya qaddar ransa ka annama yasma'uhu min Allah kamar Allah ne kaman daga gurin Allah yake sauraron wannan alkur'ani kaje kaman a gurin Allah kake sauraron sa yukhadibuhu bi Allah yana magana da alkur'ani fa idza hasala lahu dhalika sima har ka sadu zuwa ga wannan sauraron da kake na alkur'ani ka ji shi tamkar daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala yake ibn mas'ud radiyallahu anhu yana cewa man kana yuhibbu ay ya'lamu annahu yuhibbu Allah duk wanda yake son ya san cewa shi yana son Allah falyu'rid nafsahu an alqur'an ya bijiro da kansa ga wannan alqur'ani fa inna habba alqur'an fa huwa yuhibbu Allah domin san alqur'ani shi ma son Allah ne fa inna mal qur'anu kalamullah domin shi alqur'ani maganar waye maganar Allah ne kabul ahbari yana cewa alaikum bil qur'an na hore ku da alqur'ani fa innahu famul lil aqli alqur'ani shi ke gyara hankalin dan adam ya fahimtar da shi wa nurul hikma shi ke sanya haske wurin samun hikima wa hadasu kutubun ahadan bir rahmani kuma shi ne labari mafi gaskiya na alkawarin Allah mai rahama wal azimu ma fihi min albarakati duk abin da ke cikinsa to shine mafi girma wurin samun albarka kanit tilawatuhu tilawarsa ta kasance wasu ma'uhu da saurarensa min azamul ƙurabat mafi girman samun kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala wal ishighalu bi ta'alimihi da kuma shigaltuwa wurin koyansa wa ta'alimahu min asma ta'a haka kuma koyansa ko koyar da shi yana daga cikin da'a wacce Allah subhanahu wata'ala yadda da shi wa kana li ahlihi a'la darajat ma abuta alqur'ani suke samun mafi girman daraja wa aufal karamat kuma mafi cikakkiyar samun karama Allah madaukakin sarki ya datar da mu zamu rufe da hadisi guda ɗaya na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gabanin nan al-imam ibn al-qayyim ya kawo a cikin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad yana cewa fal qur'anu huwa shifa at-tam al-qur'ani shine magani wanda yake cikakke wa jami'ud dawa shine magani na waraka dukkanta al-qalbiyya na zuciya wal badaniyya da gangan jiki wa adwa'ud dunya wal akhirah shine maganin duniya shine maganin lahira wa ma kulli ahadin yu'ahalu wa la yufiqu listishfa'u bihi kai duk wani abu ba wani ɗaya daga cikinmu wanda zai natsu da alƙur'ani ya dace ya shagaltu da wannan alƙur'ani fa'iza huwa a hasanu to wannan shi ne wanda ya kama abu wanda yake mafi kyawu hadisin da zan rufe da shi hadisi ne na sayyidina aliyu bin abi talib radiyallahu anhu sayyidina aliyu dan abi talib yaddar Allah ta tabbata a gare shi yace خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرنجا كادا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا فتو غريم فقال سي منزان الله يتي ألا كسورارا كسورارا ستكون فتنة masifa da bala'i da balbalin bala'i da kana'i da jaza'i da kata'i da jan jafa'i zai kasance halin da muke ciki a yanzu sai sai na aliyu ce bal makharaju min ha ya rasulallah idan wannan fitina ta zo ina mafita ya ma'aikin Allah kala sai annabi ce kitabullah wannan alqur'ani shine maganin duk wani bala'i shine maganin duk wata masifa duk abin da ya dame ka tunkara alqur'ani fihi na ba'uma an kana qablakum duk waɗanda suka zo gabanin mu su fir'auna hamana karuna bukutu nasar quddaru da qayalusa abu jahal abu lahabi duwa ya zo mana da labarinsu alkur'ani wa khabaru ma ba a dauku waɗanda za su biyo bayanmu ma wa ya zo da labarinsu alkur'ani wa hukumu ma bai nako shi ke hukunci a tsakanin fa'inta na za tun fi shai'in fa'inta na za tun fi shai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tuminuna billahi wal yawmil akhir Allah ya ce a cikin alkur'ani fa'inta na za tun fi shayi in kun yi jayayya cikin wani abu farduhu ilallahi ku juyo zuwa ga Allah ai ku dawo wa alkur'ani hukumu ma bai na ku shi ce hukunci a tsakanin juna duk wata matsala da ka sani wallahi ma farraɗi na bilki tabi shayi Allah ya sanya hukuncinta cikin alkur'ani wa huwa alfas wannan alkur'anin shi ke rabe ƙarya da gaskiya Allah ya tabbatar mana da haka za ka tuno ayar alaramma da Allah ya ce alƙur'ani na raba ƙarya da gaskiya laisa bilhaz ba su ci burutsu ba ne ba shaci batse ba ne Allah ya ce innahu innahu la qawlun fasl Allah ya ce innahu lalle shi wannan alƙur'ani la qawlun fasl magana ce wacce take dacci dacci wacce ta rabe tsakanin ƙarya da gaskiya man taraka hu min jabbarin qasama kullahu duk wanda ya bar wannan alqur'ani saboda tsauran kai sai Allah ya kace kace da shi kowa ya shi wallahi yan uwa zan faɗi wata magana daga cikin abin da ya jefa mu cikin bala'i da masifa a ƙasar ne kun ga tun daga ran da aka tasa almajirai a gaba tun daga san da aka fara kawo motion din hana bara hana almajiranci kasar nan har yau bata ƙara zama lafiya ba ka je duk wani observation da za ka yi ka je ka yi ballantana wani ƙarin bayani ko wani fashin baki ba ma uban da ya isa ya kira ne ya ce wai in zo in yi mishi wani ƙarin bayani ba wanda ya isa ba wanda ya isa lokacin da borno take borno duk da yasin da ake bugawa da wata ce allah bai tarwatsa ta ba amma tun daga lokacin da aka fara kyamar makaranta al'ur'ani ake wulakanta al'ur'ani ana kora almajirai ana wulakanta su allah yake ta saukar da masifa a ƙasar domin dama albarkacin ƙur'anin muke ci saboda sharri ba kasar ne yanzu akwai wanda ɗansa zai ɗauka ya sa mai rigar da ta mai yawa ya miƙa mai roba yana mai intabiyu kuma yana mai bidiyo ai daga koko aka turo shi Allah ya tsinewa mai karya wai dai kawai ya ci mutuncin almajirai akan karya shi yasa a daidai wannan gaba nike yaba wa gwamnan yobe mai malabu ne Allah ya saka masa da alkhairu kowa ya sani a kasan da lokacin da aka kora almajirai ya ce shi su dawo jiharsa jama'a an yi ko ba yi ba yau wanda ya kora almajirai shi ma an korai yana nan har yanzu bai da wurin zama har yanzu man tarakahu min jabbarin qasamahullah wa man ibtagal huda ila gairihi adallahu Allah duk wanda ya nemi shiriya ba a wannan alqur'anin ba batacce ne batacce ne huwa hablullahi almatin igiyar Allah ce mai karfi wa huwa zikrul hakim ambatan Allah ne wanda ke cike da hikima shi yasa wani malami ke cewa ala innamal qur'anu tis'atu harufin sawun bika ha fi baiti shi'rin bila malal halalun haramun muhkamun mutashabihun bashirun nazirun kisatun izatun masal ya ce ala ku saurara inna mal ƙur'anu tis'atu a harufin ƙur'anin nan abubuwa tara ne haruffa tara ne kare a cikinsa babu na goma ya ce sa'un bi ka hafi baiti shi'irin bilamalan zan ba ka su a jerin gwanin baitoci babu karkata halalun haramun ko ka ji allah ce abu kaza halal ne abu kaza haramun ne wa halallahu albai'a wa halallahu البيع وحرم الربا فمن جاءه موئزة من فمن ربه جاءه موئزة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عادى ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Allah ya ce wa halallahu albai'a Allah ya halasta ciniki ka siyo ka siyar wa harramar riba Allah ya haramta cin riba kaga can riba halal ne amma riba me haramci faman ja'ahu mau'izatun min rabbih duk wanda wa'azi ya zo masa daga gurin ubangijinsa fantaha ya hanufa lahu ma qad salafa abin da ya tara baya an yafe mar wa man ada wanda ya dawo ya ci gaba da cin riba fa'ula'ika ashabun ne ruhun fiya khalidun waɗannan su ne ‘yan wuta a wuta su masu dawoma ne Allah ya saba mu ciki muhukamun mutashabihun ƙur'ani akwai aya muhukama akwai aya mutashabiha min wa ayatun muhukamatun humma آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات to mun samu guda hudu halalun haramun muhukamun mutashabihun bashirun shine na biyar sai ka ji Allah ya mu'mine bishara wa bashirul ladina amanu wa amilus وبشر salihati الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل Mhm.
وأتوا به متشابها Allah ya ce wa bashirin lazina amanu yi wa muminai bishara wa amilu salihati waɗanda- wa bashirin lazina amanu wa amilu salihati an lahum jannatin tajri yi wa muminai bishara waɗanda suka yi aiki na ƙwarai suna da aljanna wanda ƙoramu suke gudana a cikinta munafukai ma Allah na musu albishir bashirul munafiqin بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما bashirul munafiqin munafukai ga invitation nan daga wurin Allah Allah ta muku albishir bi anna lahum azaban alima suna da azaba mai radadi Allah ya sa mu ba munafukai bane amin arama Allah ya raba ka da munafurci yan garkar magajin rafi Allah ya raba ku da munafurci annabi Muhammad yana addu'a yana Allahumma tahhir qulubana minan nifaqi eh Allah ka tsarkake zukatanmu daga munafurci nazirul qur'ani na gargadi kaza haram ne in kai uban ka zaka ci yawa qisatun alqur'ani na zuwa da qissoshi إن هذا القرآن يقص إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون أكثر الذي فيه يختلفون Allah ya ce inna hadha Qur'an lalle wannan alqur'ani ya kussa ala bani isra'il yana labarin bani isra'il kun san su saboda tsabar iya shegen su an ce babu wani gida face sai da Allah ya tashi annabi a cikin su yanzu dubi girman unguwar nan fa a ce duk gida an tashi annabi saboda yawan annabawa aksaruhum aksar alladhi hum fihi yakhtalifun izatun alkur'ani wa'azi kana sauraron alkur'ani kawai ka ji ayarka to ka ji ana magana kamar da ka yace ba sai ka dauka da ka yace ba kuma wallahi da ka yace yi din to sai me an ce wani bawan Allah ya siyo nama dan kilansa ɗaya dai shi ma za a ɗanyi ragaje da ragadada kawai majen shi ta tasa naman nan fef ta fyaɗe ta cinye ta ce oke shi ma ya kama ta yanka an gyara nama sai aka kira sallah yana zuwa masallaci ya saka kafarsa kofar masallaci ko sai ji liman yana bi ayi zambin kutilat sai dauka shi liman da shi yake shi kuma yace bi sababi lahamin akalat sayyidina umar dan khattab radiyallahu anhu kafin ya shiga addinin musulunci an ce yana da majalisa inda suke zuwa zama ya haƙuri shi ne na ƙarshe ran da zai anshi musulunci ya je majalisarsu ya gaba kowa ya tafi ɗayar majalisar ya gaba kowa ya tafi wata majalisar ya gaba kowa ya ce kai da zaman banza gwara aikin kishiya bari ya je ya ɗawafi lokacin da kafirai da musulmai da ana zuwa ya ɗawafi ya je zai dawafinsa kai sai hango annabi Muhammad annabi na cewa ya ce hun ga gogan naka ne ga gogan nan kai sai ya shiga cikin Qatar wannan labulan Ka'aba sai ya labi annabi na zuwa ya kabbarta sallah bayan ya gama Fatiha sai manzo Allah ya dauko sura ko da sayyidina Umar zai zagayo sai ya zo kan inda manzan Allah yake karanta wata aya fala uqsimu bima tubsirun fala uqsimu bima tubsirun fala uqsimu bima tubsirun ba sai na rantse da abin da nake gani ba sai na Umar na cikin labule yace oho ni dai baka ganni ba sai annabi ya biya aya gaba wa ma la tubsirun yace wa ma la tubsiruna ba sai na rantse da abin da ma bana gani ba sai na Umar a zuciyarsa yake magana alqur'ani na bashi amsa sai yake cewa wannan wani irin mutumi ne sai Allah ya ce innahu laqawlu innahu laqawlu rasulin karim innahu laqawlu rasulin karim ai wannan maganar wani manzo ne mai karamci yace oke to lalle mawakin da ake faɗi ya tabbata sai yace me wa ma huwa bi qawli sha'ir qalilan ma tu'minun ai maganar alqur'ani ba maganar mawaki bane qalilan ma tu'minuna yan kadan ne suke imani yace to lalle bokan da ake faɗi ko tabbas boka ne wala bi qawli kahin qalilan ma tadhakkarun yace wala bi qawli kahin annabi ya karanta masa alqur'ani maganar ba ta boka bace amma kalilan ma tazakkaruna yan kadan ne ke wasuwa sai dan wani ce to wannan irin littafi ne sai ya ce me tanzilun min rabbil alamin ku kabbara wa Allah tanzilin saukacce ne min rabbil alamin daga ubangijin talikai a wannan daren sai da na Umar bai kwana ba sai a cikin addinin musulunci masalun alqur'ani shike buga misali dama ya ce haruffa tara ne حلال حرام مهكم متشابه بشير نذير قصة إذة مثل ga misalai nan iri daban-daban da Allah ya buga mana a cikin alkur'ani masalul ladina takhadhu min dunillahi awliya'a masalul ladina takhadhu min dunillahi awliya'a kama zalil ankabuti takhadhat baita wa inna awhana wa albuyuti inna awhana albuyuti لبيت الأنكبوت لو كانوا يعلمون rashin aure bala'i ne ka ji gauraye wai sai gari ya waye Allah ya kai mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka allahumma wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ma jamilu
a takbir sheik abubakar salihu zariya allah ya saka da alkhairi malam ya yi mana wa'azi tare da ilimi da hikima allah ya saka masa da alkhairi kuma ya ƙara mana ƙwarin gwiwa matasa muna da lokaci don haka duk wanda bai haddace alkur'ani mai girma ba sai ya je ya haddace shi yasa imamul jazari a cikin littafinsa matanu taiba fi kila'atil ashir yake cewa bayan mukaddima sai ya ce al'insanu laisa ya shirufu illa bima ya hafazuhu wa ya arifu lidaka kana hamilul ƙur'ani a shirafar umarci ulil ihsani wa innahum bin nasi ahalullahi wa anna rabbana bihim yubahi wa qala anhum fil qur'ani wa kafa bi annahu awrasahu man safa yaqra wa yarqa darajal jinani wa abawahu minhu yuksayani falyahris as-sa'idu fi tahsinihi yake cewa lalle mutum ba zai samu ɗaukaka ba sai da abin da ya haddace shi wannan ta samu haddata alkur'ani suka zama su ne mafi daraja a cikin al'umma wace irin al'umma ya ce ulil ihsani ubangijinmu ba da su yake alfahari Allah ya yabe su a cikin alkur'ani ayat da malam ya kawo ranar alkiyama za a ce maka mahaddaci alkur'ani ikira warka warattilu kama kunta turattilu fid duniya to wannan kenan Allah ya saka da alkhairi mala Allah ya saka da alkhairi kamar na faɗa akwai Sheikh Jamilu Tahir Maraban Jos wanda yake tare suka taho da malam tun daga Abuja har zuwa nan birnin Kebbi don haka mala ya riga ci lokaci a yi haƙuri don lokacin sallah har ya ɗan gwabta amma mu yi haƙuri mu saurari malam Jamilu mu ji shi ma da saƙon da zai zo mu yi haƙuri Allah ya saka da alkhairi akramaka Allah falyatafaddali Sheikh mashkuran ma'juzan ma'juran
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu bayan gaisuwa ta musulunci wadda ta gabata muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin tausayinsa da rahamarsa da amincewarsa da ƙarfin ikonsa da ƙarfin mulkinsa ya ba mu ikon taruwa a cikin wannan katafaren masallaci mai albarka da yake wannan garka ta magajin rafin gwandu to waɗanda suka riki wannan wato ainihin kujera tun daga farkonta waɗanda har Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddari ya karɓi rayuwarsu muna addu'a Allah Ubangiji ya gafarta masu ya yafe masu wanda ke riƙe da kujerar yanzu barista alhaji sambo magajin rafin gwando yadda ya hau lafiya shi ma Allah Ubangiji ya sauke shi lafiya ayyuka na alkhairi da ake ta kokari a ga an tafa cikin al'umma Allah Ubangiji ya bada nasara da yanzu muka wato ainihin saurari karatu daga bakin wato ainihin sheik alkali abubakar salihu zaria Allah Ubangiji ya saka mashi da alkhairi wanda kuma ya wato ainihin yi mana wa'azi wanda wa'azi ne kuma mai ratsa jiki kwarai da gaske idan muka ɗauka muka sa su cikin ayyukanmu to zai taimake mu duniya da lahira to muna roƙon Allah maɗaukakin sarki yanda alƙali abubakar salihu zariya ya mana wannan nasiha muna roƙon ubangiji ta'ala ya ba mu ikon ɗauka mu yi aiki da shi kuma ya zamanto ya mana sanadiyya da shiga gida na aljanna alaramma muhammad bunza da ya taimaka mashi da ayoyi allah ubangiji ya saka mai da alkhairi mai gabatarwa sheikh usman abubakar bena allah ya saka da alkhairi to ga matasa yan kunan farin wake da jajjagen dambun barabuskan alkubus din matasa to duka da mu da ku duka Allah ya tattara mu ya dura mu ya kuma zazzage mu a gida na aljanna to gaskiya ba karatu zan yi ba ba dogon karatu zan yi ba alkali ya riga ya gama mana karatu in ba dan ana tafiya da mu mu ma dan kalmomi ɗaya biyu mu ma mu jefa ba to ai ya isa haka nan kawai sai mi gaba to yan kalmar da na fahimta a cikin karatun na koyi darussa daban-daban ni kaina ina zaune a gefe wanda darasi na farko akwai abin da riko da alkur'ani mai girma wanda kuma shine zai wato ainihin cece mu duniya da lahira to don haka na farko kenan na biyu kuma abin da ya shafi wato ainihin hasada da nisantar mugunta abu na uku kuma daga ƙarshe an kai an komo kicikicin da ake yi ƙoƙari ake a samu gida na aljanna to muna roƙon ubangiji ta'ala ya ba mu ɗaukan waɗannan abubuwa da ya mana nasiha a kansu littafi na alƙur'ani mai girma yana da matsayi yana da daraja shi yasa a cikin suratul anbiya ya ƙarshen safi Allah ya ce laqad anzalna ilaykum kitaban Allah ya ce tabbas haƙiƙa na saukan muku da wani littafi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar لقد أنزلنا إليك الكتاب فيه ذكركم Na'am أفلا taqilun Allah ya saka da alkhairi shek ka san qur'ani an ja shi an karanta wallahi ba ma musulmi bane amma wallahi sai da ya koma gefe ya ce wa inna alaihi la halawa wa inna alaihi la qalawa ya ce qur'ani akwai test akwai ɗanɗano da yake zagayawa ya ratsa tantanin makwallatan ɗawisun zuciya wallahi ana ji alkali ya ji alƙur'anin ya shige shi ya ƙara shiga ya ƙara ɓallo aya Allah ya saka da alkali to Allah madaukakin sarki ya ce laqad anzalna ilaykum kitaban Allah ya ce tabbas mun saukan muku da wani littafi mai matsayi mai daraja mai kima fihi a cikin wannan alƙur'anin mai girma Allah ya ce zikirkum malaman tafsiri suka ce masanin tafsiri na alkur'ani mai girma abdullahi dan abbas ya ce zikirkum dinnan da allah ya ce ma'anan shi sharfikum ɗaukakakku da matsayinku in dai kana neman matsayi to ka zo wajen alkur'ani mai girma zai baka wannan matsayin ka misalta in misalta ko aiki aka ɗauke ka kowane irin aiki ne da ka sani wallahi in dai kai masanin alkur'ani mai girma ne a wannan aikin sai kaga ana girmama ka sakamakon me sakamakon wannan alkur'ani mai girma sai yasa Allah madaukakin sarki ya ce wai afala taqiluna Allah ya ce wai dan me yasa mutane ba za su hankalci da wannan abun ba ba a nan matsayin zai baka mamaki ba fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ƙuli li sahibil Qur'an ya ce za a zo a yi taro a gida na aljanna ba a sai dai a samu wato ainihin promotion sanadiyar alƙur'ani mai girma ya ce to idan an je filin tashin alƙiyama ana gida na aljanna za a biyo ana ƙara matsayi da wani menene za a zo ana ƙara matsayi da maths ko english ko physics ko biology ko geology a a da alƙur'ani mai girma da baka karanta mantawa da shi za a ƙara matsayi a ranar tashin alƙiyama a nan take za a zo ga ka ka shiga cikin gida na aljanna ƙila mata huɗu gare ka akwai uwar gida ga tsakar gida ga turakar gida ga lungun gida to idan kana da guda hudu za a zo sun kewaye ka ka shiga gida na aljanna talaka a cikin gida na aljanna shine wanda za a ba aljanna faɗin duniya mai faɗin duniya so nawa faɗin duniya so hamsin walkom ta ɗan aljanna kuma mata idan aka ɗebo su huril in da alkali ya gaya mana farare malam farare ƙarga gashi liyaliya waɗanda lam yaɗa musunna in sun qablahum wala jan yanzu matar duniya sai ga aljani ya buge ta sai ka taho kawai ga ta buge amma suna aljanna shi yasa Allah ya ce wa hurin in wa hurin in Allahu akbar maknun Allah ya saka da alkhairi ai ko ba a gaya maka ba wani larabcin da fassarar shi yake tafiya a haɗe tunda ka ji an ce wa hurin in in wallahi tallahi fararen idanuwa gare su fararen idanuwa farin fari kar sannan ƙwayar bakin kuma baki wuluk malam kana dawowa gida ta tsaya bakin kofa ta maka kallon barka da zuwa masoyina ta maka kallon barka da zuwa ta ce haba masoyina haba yiwa excellency yiwa kayuwa jimiyar royal highness a nan take sai ka ji ka kawai ka tashi kana da ƙarfinka ka ji kawai ram to in aka tashi a gida na aljanna fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace idan aka kwaso su aka ɗebo za a baka nawa za a baka wato ainihin guda nawa guda 40 welcome to dan aljanna ne guda 40 na faɗa haka a masallacin juma'a kawai sai me sai wani baba sai ya daga hannu yace malam guda nawa kace na ce guda 40 yace ya zami da cefane na ce baba ba a cefane a lahira ai o kai ka dangwalo mana bala'i ba a cefa ne a lahira Allah Ubangiji ya gafarta mana wallahi in ma kana son ƙari ka san wani yana son doguwa fara ƴan lukuta wani yana son doguwa siririya wani yana son hs ɗagwas to duka waɗannan Allah ce lahun ma ya sha'una fiha wa ladaina mazid Allah ya ce wallahi duk abin da kuke so a gida na aljannan na akwai Allah ya ce waladaina mazid Allah ya ce akwai ma ƙari idan aka baka guda arba'in nan kai leke leke ka leka ka leka sai ga wata taginta aka ce ya Abdullahi ka ce ya Allah wannan sai ita ba hada da ita Allah ubangiji ya gafarta mana ya yafe mana يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها kujera za a ajiye a ce to wannan aljannar da kuke sai a ce ba ita za a zauna ba a tashi a koma wata aljannan mala'iku za su dinga zagayawa da wata kujera ta gwal ta zinari ta lu'ulu'u ta murjani ta jabuje da ta yakutu tana walƙiya tana sheƙi da an zo sai a faka a cewa na izo nawa ka iya na alƙur'ani mai girma idan ka faɗi zan da ka iya sai a ce to haukan wannan kujeran ka karanta ka fara ka yi bismillah ka karanta kana karanta aya ɗaya sai a ɗauke ka sai a cilla ka wata aljanna ta daban kana ƙara karanta aya ɗaya sai a cilla ka wata aljanna ta daban fa inna manzilataka ƙarshen inda za ka iya inda akhiru ayatu ta ƙar'uha ƙarshen ayoyin da ka iya a can za a yi branch da ka yi a cikin gida na aljanna to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga mata ga miji sun shiga aljanna suna tare ana ta shagali na aljanna an ci fefe cikin an ci fefe meat ga kawo neck da kawo tech da shishka ba da karafish da kidney da liver da amala malam a najeriya ne aka baza aka baza aka ga ka buga ka buga malam ya lullube ka ka kanjame ka bushe shikenan sai likita ya auna ya ce kama daina cin nama shek alkali abubakar salihu zaria aka auna shi aka kasan daga cikin baiwar da allah ya mashi cin nama in dai muna tafiya yanzu alkali zai ci kuma irin gashashen nan wanda da ka taba sai kashi ya ce matsa to kawai wani likita ya auna shi ya auna shi ya auna shi ya ce wallahi dai da cin nama ya ce to in ka je ka gaya mata ya ce in karanta ƙur'ani in ji Allah ya ce wala hami tsairin min ma ya shahu Allah ya ce naman tsuntsaye bankararru gasasu soyayyu gashin aljanna barkonan aljanna karamfanin aljanna masoran aljanna sannan kuma nan ka ce zogala ka ce za a ci a lahira ni na sake faɗi na faɗi shek na ce na faɗi na ce in ni na ji na yadda tun da kai ka ce zogala ya fi vitamin c da vitamin d kai a tara maka zogala kai ta ci ni a bani nama a ga wanda zai fi kyalli ko ba haka ba fa inna manzilataka inda akhiru ayati taqra'uha karshen inda ka iya to shine aka raba ga ango ga wato amaryan angon da aka dauke shi ya iya izo nawa izo 60 duk an yi ittifaki Allah ramma ba a wuce shi sai dai a kamo shi shi sai ya kai izo 60 zai tsaya kujeran nan tana sama da shi sai ya kai 60 to in aka dawo wajen amarya mala'iku suka ce to ke ina ango to kun tafi da ango to yanzu ya aka aka ce hauke ma izo nawa kika iya idan izo biyar kika yi ko izo goma to kina tafiya izo goma can za a tsayar da ki ina miji ƙarshen ta sa'ala ramma ne izo sittin to an gona can wallahi sai dai Allah maɗaukakin sarki ya cika mata me ya cika mata da rahamarsa sakamakon zama suna cikin gidan aljanna yanzu an zo ƙara matsayi ne wani ya samu matsayin da wato ainihin wani bai kai ba sai Allah ya ce to ya cika mata da rahamarsa ta tashi ta je ta hau kujerar ta je ta haɗu da angonta a can tana zuwa sai a tadda matan aljannan nan dama yana shiga guda arba'in ɗin nan sun baibaye shi an kewaye shi amin ya Allah alƙali Allahu akbar ana zuwa an baibaye shi kawai tana zuwa ita kuma ga baki ɗaya wai na faɗi haka ba kawai mata wai ashe wasu na riƙe da ni ina gama wa'azi na fita sai wata tace to malam sai faɗi kake kana za a basu guda arba'in to yanzu mu kuma a can a nan duniya an ɗebo wata an makala ma to yanzu ma a lahira sai an ranar wata an makala maka sai na ce yanzu ne kike ji a zuciyarka a zuciyarki ta ce ai wani abu ne kake dan ji kaikayi haka na ce ba za ki shiga aljanna ba sai an cire shi kuma idan aka cire wannan kaikayin duk waɗannan matan da aka ce su suna ƙasa da ke ne sai abin da kika ba da command za a ɗauka ta ce yauwa yanzu na ji maganawa to shi yasa Allah madaukakin sarki yace za a cire wa naza'ana ma fi sudurihim min gillin Allah ce sai an cire shi to yanzu wannan sai a dauke ta a kaita tana zuwa mata guda 40 din nan sai su babbayan shi sai su zagayo suna ranki shi dade barka da zuwa ranki shi dade barka da zuwa ita kuma ta ga miji ta kan mijinta take tana ya labari mijina kai ai na ga an raba mu ne kuma ka tuna irin bakan wahalar da muka sha a Najeriya ka tuna ma wata rana ka tambaye ni labarin kuskus na ce ya kare ka ce taliya na ce ya kare ka ce masara na ce ya kare ka ce indomi na ce ya kare ka ce kaza ya kare manja magi man gyada na ce ya kare haka kai mana duka sai mata aljanna kuma su kewaye su ce ranki shi daɗe menene kuma manja ya kare taliya ta kare ai su ba san wani abu ya kare a gida na aljanna ba wallahi babu la maqdu'atin wala mamanu'a bai karewa bai yankewa ba a hana ka suna tambayanta wannan kawai a nan take sai ta ba su labari mun je Najeriya mun ji irin keburan da ake ɗiba jikinmu ya ansa mun tamuke mun kyamushe mun bushe mun rasa kaza mun rasa kaza saboda matar duniya tana da sense ɗin da matar aljanna ba ta da shi saboda ita ta zauna a nan duniya ta yi rayuwa ita ko ta san ta nan duniya ta san abu ya kare amma matar aljanna ba ta san abu ya kare ba Allah ya sanya mana albarka Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira ya Allah muna roƙonka Allah ka sa mu gama da duniyar nan lafiya gauraye waɗanda ba su aure ba da gauro da gaurikiki da gauriki da gwangwala da gwangwangon Allah ya aurar da su ya Allah ya auren mana da su ya Allah wannan gari na jihar Kebbi Allah na birnin Kebbi Allah ya sanya mashi albarka Allah ya ƙara mashi albarka ba zan gushe ba sai na ƙara addu'a ga mai gidana sheik barista wato ai barista ali barista samba ali magajin rafin gwandu Allah ubangiji ya kara mashi lafiya Allah ubangiji ya kara mashi lafiya Allah ya gafarta mana ya yafe mana Allah ya karo arziki a wannan jiha Allah ya kara zaunar da wannan jiha lami lafiya Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira fa subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to malam Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara wa rayuwa albarka Allah ya saka da alkhairi